بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkamu da sake haduwa da ku cikin wannan silsila tamu ta ahadisul akhlaq daga littafin malam abdurrazak ibn abdul muhsin al-badr Allah ya saka mishi da alkhairi wannan shine zango na 25 cikin wannan silsila mai albarka insha Allah Malam yana mana magana akan hukukul umal wato haƙoƙin ma'aikata da na ƙasan manya da waɗanda suke leburori da makamantansu. Ya kawo mana nassoshi mabambanta da gaske alkur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ta'alikai da yake yi ko dai shi da kansa ko wanda yake cirowa daga malamai na da da na yanzu. Allah ya saka mishi da alkhairi. Za mu tashi kai tsaye inda yake cewa wa arqa ta'amulin ma'al khadimi ma'al khadimi عرفه التاريخ وأعلاه هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للعالمين معهم قدوة kenan zai zama wannan yace mafi ƙololuwan misali na kyakkyawar mu'amala tsakanin jagora da na ƙasarsa tsakanin oga da yaransa tsakanin mai gida da baransa tsakanin yallaɓai da ma'aikatansa to babu kamar babu abin da tarihi ya sani mafi kololuwan kyautatawa kamar irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da shi a matsayin misali na rayuwarsa na kyautatawa don ya zama qudwatan lil alamin don ya zama abun koyi ga halittu gaba daya fa an Anas daga Anas radiyallahu anhu qala lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madinata akhadha abu talha bi yadi yace yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam madina sai abu talha sai ya kama hannuna fantalaka bi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya tafi da ni gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala yace ya rasulullah yace ya manzo Allah inna anasan gulamun kayyisun kaga Anas din ga yaro ne wanda yake mai hankali mai wayo mai hazaka falyakhdumka in babu damuwa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu baka shi ya dinga maka hidima ka dinga aikensa ya zama yaron gidanka mai yin cefane da sauransu qala Anas ya ce fakhadamtuhu fil hadari was safari daga nan na zama wato yaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina masa hidima a zaman gida ko a halin tafiya fa wallahi Anas ya ce na ratse da Allah ma qala li li shay'in sana'atuhu lima sana'ata hadha hakaza yace wallahi ban taba aikata wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yasa kai ba wala li shay'in lam asna'ahu lima lam tasna hadha hakaza kuma duk abin da ban yi ba Allah ba zai taɓa yin magana ya ce me yasa baka yi kaza ba wannan yana tsananin dattaku da kau da kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya rayu da yaro kamar Anas yaro karami shekara goma kenan suka yi tare a Makka afwan a Madina amma ba a taɓa samun inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mashi tankiya ba domin ku dole yaro in kana tare da shi sai yayi abin da ba haka ba sai yayi abin da ke buƙatar wato faɗa ko tankiya komai wato basirarsa komai sanin ya kamata sa dole ne kuruciya ba za ta kyale shi ba wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya rufe shi a lamba hadisi na 6911 Muslim lamba 2309 wa ana Anas ibn Malik kala Anas yace khadamtu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin nayi wa annabi hidima tsawon shekaru goma wallahi ma qala li uffan qattu bai taɓa ce mana Allah wadare ba ko so ɗaya, wala ƙala li li shay'il lima fa'alta kaza, bai taɓa ce mana me yasa kai kaza ba, wa Allah fa'alta kaza, me yasa bai taɓa ce mana me yasa ba kai kaza ba, bai taɓa ba. Wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim, Bukhari lamba 638, Muslim 1623, kuma wannan lafazin na Imam Muslim ne. Wa an Anas radiyallahu anhu kala ha ila yau daga Anas Allah ya ƙara masa yadda wannan ita ce riwayar al'imamu Ahmad da Ibn Abi Asim, ita ma da isnadi wanda yake akan sharaɗin Muslim, ya ce, Khadamtun Nabi sallallahu Alaihi Wasallama ashirar sinina, na yi wa annabi hidima shekara goma, fama amara ni bi amrin fatawa na yi anhu. Annabi bai taɓa sani wani abu na sakaci, au da ya atuhu, ko na lalata abin falamani kuma ya zarge ni ba. Wato, kuda na yi wani sakaci, ko na yi wata ƙuruciya, ko an samu kuskure ba zai taɓa ce mini uffan ba. fa illamani ahadun min ahli baiti idan ma wata mata cikin mutanen gidansa ta yi magana illa qala sai ya ce da uhu kai ku kyale yaron nan falau quddira au qala law qudiya an yakuna lakana ce ku kyale shi haka Allah ya kaddara da Allah bai kaddara ba da haka bai faru ba wadda ta ce rawa Ahmad ibn Hanbal a lamba ta 13,600 da lamba 18 da kuma ibn Abi Asim a cikin as-sunna lamba 300 da lamba 54 wa an Aisha ga kuma riwaya Aisha ila ita ma daga cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal tace ma daraba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman qattu khadiman lahu qattu wal mar'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa sa hannunsa ya daki wani bawa ko ma'aikaci a gidansa ba, ko ya daki wata mata aure ba, wala da raba Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam biya da yi shi an kattu, kai ko wani abu ne ma can ko dabba, Nabi sallallahu Alaihi wasallam ya taɓa ɗaukar hannun shi mai tsarki, mai tsafta, mai albarka kawai ya daki wani ba, illa an yi jahida fi sabilillah. In ka ga ya ɗaga hannun shi to a wurin jihadi ne, don daga kalmar Allah. Ahmad ya ruwaito wannan da isnadi tabbatacce a lamba ta 25,900 da lamba 56. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Al-Imam Ibn Taymiyyah yace wa khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam dabi'un shi duka al-Qur'ani akmalul akhlaq. Shi sa halayen shi suke mafi cika. Wa qad kana min khuluqihi annahu la yantaqimu li nafsihi. na daga cikin ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shi duk abin da aka yi masa baya ramawa dan kansa wa idan tuhikat maharimullahi lam yaqum li darbihi shay'un hatta yantaqima lillah idan ko aka ci zarafin wata doka ta Allah to anan ne zaka ga fushin sa ba zai kyale ba har sai ya dauka wa Allah fansa fa ya'fu an haqqihi shi yana kyale haƙƙinsa wa yastawfi haqqa rabbih amma can jaras sai ya cika haƙƙin Ubangijinsa idan an ci. Wannasu fil babi arba'atu a ƙasar. Ibn Taymiyyah ya ce mutane game da wannan babu na ɗaukar fansa ko haƙuri, yace to kala hudu ne. Minhum manyan tasiri nafsihi wa rabbihi. Akwai mutumin da idan aka cutar da shi ba zai kyale ba, an cutar da Ubangiji ma ba zai kyale ba. Wa huwa allazi yakunu fihi dinun wa gadab. shine mutumin da yana da san addini saboda an taba addini ba zai kyale ba wa ghadab kuma yana da fushi saboda ka shi ma an taba shi baya kyalewa wa minhum a cikin mutane akwai man la yantasiru la li nafsihi wa la li rabbih akwai mutumin da shi kuma bai kare kansa kuma bai kare addinin Allah wa huwa allazi fihi jahalun wa da'afu dinin ce wannan shine wanda yake jahili kuma mai raunin addini da haka bai damu da kansa ba bai damu da addini ba wa minhum man yantaqimu li nafsihi lali rabbi wa hum sharul aqsam sai kuma fi shari shine mutumin da duk abin da aka mai sai ya rama amma ta ba dinin Allah babu ruwansa malai yace wannan shine mafi sharri a cikin nau'i hudun nan wa ammal kamilu cikakken mutum fa huwa allazi yantasiru lil haqqi li haqqillahi wanda yake taimakon addinin Allah da gaskiya wa ya'fu an haqqihi amma shi ya yafi nasa wato ya rike dabi'a irin ta manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladin 30 waqad kana alaihi salatu wassalam manzo Allah ya kasance yu'amilu khadamahu bima arshadahu Allah subhanahu wa ta'ala ilaihi yana mu'amala da ma'aikata na karkashin sa ne da irin abin da Allah madaukakin sarki ya masa ainihin ishara a cikin fadin Allah da yace khudhil afwa wa amr bil urfi wa a'rid anil jahilin khudhil afwa ka anshi dan abin da mutane suka iya yi wato ka yi haƙuri da iya abin da mutane za su iya wa amr bil urfi ka umarce su da yin abin da ya dace da shari'a abin da ya dace da mutunci wa arid anil jahili ka kauda kai daga barin wawaye cikin suratul araf wal afu ma afa min akhlaqin nasi wa ma tayassara al afu da aka ce shine abin da yake mai sauki abin da ya samu daga cikin abin da mutane suka iya dan sururutawa ai khudh minan nasi wato ka karba daga mutane mata yassara min tibaihim abinda suka iya yi gwargwadon iyawarsu gwargwadon ɗabi'ar su kar ka matsa musu fiye da abinda za su iya wala tatlub an yakunu laka ma turidu fi kulli shay'in kar ka dinga demanding ka ce dole sai mutane sun yi abu yadda kake so a ko da yaushe wannan ba zai yi ba wa man arada an yakuna nasu lahu ala ma yuridu fi kulli shay'in wanda yake so mutane sai sun yi abu yadda yake so a ko da yaushe fatahu kullu shay'in to zai rasa komai walakin ya akhudhu ma tayassara ya karba abin da ya sawwaka fa in ja alama yuhibbu fi fa biha idan an yi abin yadda yake so to alhamdulillah wa in ja ala khilafihi idan an kasa yin yadda yake so fala yaghdab kada ya fushi haka za kana khuluquhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan ita ce dabi'ar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam la shiddati haya'ihi baiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance saboda tsananin kunyarsa la yuwajihu ahadan bima yakrah bai iya fuskantar mutum ya faɗa maka abin da baka so ya ci maka zarafi ko ya maka takakka ko ya ce ko irin da ake cewa ni ganin ido bai hana ni cin kai ko a ce wani aishi baya kyalewa duk abin da aka masa sai yayi in ka mishi kayan kara sai ya maka na ice da yin waɗannan slogans din Allah baya aiki da su shi yana jin kunyar ya faɗa maka abin da zaka ji takaici ko ka ji damuwa in dai ba haƙƙin Allah ka taɓa ba zai maka magana ba sai dai kawai ya kau da kai ko a gaf alama a fuskarsa bal tu'raful karahatu fi waji akan gane baya son abu ne a fuskarsa kawai dan ka zo waje misali a ce kana bakin kana warin albasa ko kana ta surutu ko ka zauna kusa da shi ka matse shi ko ka zo yana son wani abu ka ce ya baka ko ka zo ka cinye masa abincinsa ko ka zo yana cikin fira ka sa masa baki dai wannan abin da ya shafi shi kaimawa to sai dai kawai ya kau da kai ko kuma a ga cewa fuskar shi ta dan nuna canji kawai kama fi sahihaini an sabi an abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu kala nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu sayyid yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tsananin kunya fiye da ƴa mace budurwa da take cikin ɗakinta fa idza ra'a shay'an yakrahu arafnahu fi wajhihi in yaga wani abu da ran shi baya so sai dai mu ga alama a fuskarsa amma ba zai magana ba wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya fidda shi a lamba hadisi na 6102 da Muslim a lamba hadisi na 2320 wa an Anas wa Anas radiyallahu anhu khadama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 10 sanawatin mala yace mun dai ji a baya Anas yau annabi aiki shekara goma wa ma tuli hadhihi almudda duk tsawon wannan kwanaki wannan shekaru ma ƙala sallallahu alaihi wasallam lahu uffin qattu annabi taɓa ce mashi tir ko kash ko oh my god me yasa kai kaza wala qala li shay'in fa'alahu lima fa'alta kaza annabi taɓa ce mashi me yasa kai kaza ba hatta al ashiya allati yaf'aluha anas bi ijtihad min har abinda anas yayi ne da ra'ayinsa da kokarinsa ma kana rasul sallallahu alaihi wasallam yu'annibuhu annabi baya kyararsa wala yubbihu baya ci masa mutunci aw ya kulu ko ya ce lima fa'alta kaza ya turke shi me yasa kai kaza ma annahu khadim duk da yake kuma ma'aikaci ne nashi wa kadhalika ma qala lahu li shay'in lam yaf'alhu lima lam taf'al kaza wa kaza ko bai taɓa zuwa ya ce me yasa ba ai kaza ba me yasa ba ai kaza ba duk bai taɓa wannan ba wannan tsananin hakuri ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kawaicinsa wa nabi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum khadimahu bi ta'amihi idan wani daga cikin ku ma'aikacinsa yaron gidansa ya kawo masa abinci, fa illam yujlisu ma'ahu, idan ba zai iya ci tare da shi ba, falyuna wilhu lukumatan au lukumatani, to ya bashi loma ɗaya ko biyu, au ukulatan au ukulatani, ko ya bashi wato idan a ce abu ne kamar waina ko kuli-kuli ko wani abu sai ya bashi kwaya biyu ko uku shine ukula ko dabino ko makamantansu. Fa innahu waliya ilajahu, domin wannan ladan ganin idan shi ne ma'anan wale ilajahu shi ya sha wahalan abincin watakila shi ya dafa watakila shi ya cefa ne watakila shi ya kai nika saboda haka ya sha wahala abincin ya kamata ya ji daɗin sa rawahul bukhari bukhari rawaito wannan qawluhu fa innahu waliya ilajahu hadha ta'lilun li anna al-khadima waliya mu'alajat ta'ami wa ihdarahu wannan yana nuna wato shi wannan almajiri ko yaron gidanka ya sha wahalar getta abincin da kawo shi fal yut'imhu minhu to ya ci da shi daga abincin la'annahu waliya hada al-amr saboda yayi wannan aiki wa qawluhu fa in lam yujlisu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatani kad yakunu al-imtina ahyanan min al-khadim saboda wani lokacin zai zama shi yaron ne bai so ya zauna ya ci da oga bai an yamta ne a ce bismillah ya ce a ranka yanzu kai dai ka zauna ya ce a ba zan iya ba aw yastahi ko ya ji kunya aula ya raga ko kuma baya son ma abincin wato bai jin yunwa ko bai cin irin wannan abincin fa idza lam yaqbal al khadim aw lam yuhibba sahibuhu an yat'ama ma'ahu idan khadimin bai yadda ya ci ba ko kuma kai ogan baka yadda ku ci tare ba fala haraja alaihi fi zalika to babu laifi wala yalzamuhu an yujlisahu ma'ahu ala maidati ba dole sai kun zauna akan table ɗaya ba lakin alladhi yajibu alaihi an yut'imahu minhu abin da yake wajibi shine ya ci daga abinci da aka sace to kawo kwano ka ba kai ba fa in kana ta'amu qalilan a atahu min qalili idan abincin babu yawa sai ya bashi dan abin da ya samu in kana kasiran zada idan ko da yawa sai ya kara masa wan abil aliya qala abul aliya yace kunna nu umaru an nakhtima ala al khadimi wa nakila wa na'uddaha karahiyata an yata'awwadu su a khuluqus khuluqus su'in aw ya zunna ahaduna zanna su ce ana umurta mu da cewa nakhtima alal khadim ma'aikacin za mu aike shi mu sa stamp akan kayan wani kila kuma mu auna wani uddaha mu kirga wanda za ka ba shi kaya da zai kano je ka kirga tantance kaya ne mai nauyi a san nauyin kaya ne wanda za a rufe a rufe a yi silin a sa abin da ya kamata karahiyata an yi ta'awwadu khuluqa su'in kar su saba da muguwar ɗabi'a in ba a kirga abu ba zai iya ɗiba in ba a san nauyin shi ba zai iya ragewa in ba a rufe ba zai iya buɗewa aw ya zunna ahaduna zanna su'in ko kuma mu mai musu mummunan zato amma an ganshi a rufe an ganshi a kirge an ganshi a lissafi to babu wani mummunan zato wani a cikin bukhari al-adabul mufrad lamba hadisi na ɗari ɗaya da sittin da bakwai wa ma'ana nakhsimu alal khadim ay na'uddu alaihi al-ashya fa idza arsalahu مثلا بثلاثين درهما يوصلها إلى مكان أو لشخص أو ليشتري بها فإنه يعدها عليه ويقول هذه ثلاثين wato a kirga ce yanzu za a yi shi zai je kasuwa zai kai sako a ce to wannan naira dubu talatin ga ta kirga ka gani naira dubu hamsin ga ta kirga ka gani ga alat nan kaza ne ka tabbata ya shiga eh in za ka an so ka an so receipt duk wannan dan tantance abubuwa da gudun fitina wa fi hadha al-khatmi fa'idatan akwai fa'ida biyu. Na farko, ta ta'allaƙo bil khadim, wal'ukura ta ta'allaƙo bi sahibihi. Abin da sa aka ce a ƙirga a tantance fa'ida ce gare ka kai ogansa, fa'ida ce gare shi shi da yake ƙarƙashinka. Amal muta'allika bil khadimi fahiya an yi sana anil zambi, wato don a katange shi daga yin saɓo, kar a ba shi daman yin ɓarna. Fala yu haddithu nafsuhu, fala tu haddithu nafsuhu an yadhni ba. kada ma ran shi ya raya mashi cewa bari na yi wani barna da yannahu in annaba fa zambuhu makshufun domin ya san in yayi kuskuren wato a barnar shi a fili take da anna umura man ya'malu indahu madbuta ya arifuha da'iman bil adadi saboda abin da aka bashi sananne ne in an bashi kuɗi ba kirga ba kaga zai iya barna amma ya san an kirga an ce ga abin da za a siya to zai ji tsoro bi khilafi shaksin la yadbatu al umura sabanin wanda bai tantance abin da yake yi wala yahtamu baya ainihin buga stamp wala yantabihu laha baya fada kowa fa idza kana fil khadim shay'un min at-tawajjuh as-sayyi idan yana da wani mummunan tunani fa inna nafsahu tuhaddisuhu bil ikhtilas to anan zuciya ta raya mashi bari ya ha'inci yana man ya'malu indahu la yadbatu al-umura saboda ogan shi bai damu da komai ba wa amma al-fa'idatu al-muta'alliqa bi sahibihi wanda shafi kuma kai mai dukiyar فهي ألا يسيء الظن بمن يعامل معهم يتعامل معهم kada ka muna zato ga abokan hulɗarka sawa'un al-khadimu aw ghayruhu shin wannan abokin hulɗar naka yaron ka ne ko wani sa wa za yustafadu minhu anna min al-khair lil mar'i an yadbita ma indahu kayfan wa adadan wannan daga cikin fa'idar shine ya kamata duk abin da kake zama kana lissafi keke da keke hatta la yusi adh-dhanna biman ya'maluna indahu kar ka dinga zargin mutane cewa baka ga kaza ba ko kuɗin ka da ka aje kana ganin kamar an kwasa ko kana ganin kamar an sa ma hannu aljihu da ire-iren su waman ya'maluna indahu la yuhaddithuhum nufusuhum bil ghalati sannan kuma wanda zai saka su ma'aikatan shi ba za su dinga tunanin yi mishi barna ba li'annahu yadbatu wa yakhtim saboda sun san ya dauke komai da muhimmanci qauluhu fadin sa da yace kunna nu'maru an nakhtima 'ala al-khadim wa nakila wa na'uddaha kullu hadha min babi dabt al-umuri wa ma'rifatiha dole yana cikin tantance abubuwa da sanin komai dalla-dalla fa in kana mukayyalan yukal in ya zama na aunawa ne a auna a sikeli wa in kana ma'aduda idan na kirgawa ne yu'addu a kirga shi fa yudbatul fa yudbatul umura wa yakunu at-ta'amul ma'al khadim da'iman madbutan komai a tantance shi zama mu'amala ce da take a tantance wa qawlu karahiyata an yata'awwadu su'a khuluqa su'in ay al-khadam kar su saba da muguwar dabi'a hatta la ya takhallaku bi khuluqin su'in bi khuluqi su'in da kai je dabi'a mummuna lanahu in wajada man yata'amalu ma'ahu la yadbatul umura fala rubbama da athu nafsuhu ila khuluqi su'in in ya san cewa baka tantance abubuwa mai yiwa wannan ya sa ya ce bari ya yi barna in ma sarika ko dai sata a ikhtilas ko ha'inci au shay min hadha ko rabu makamancin wannan wa qawluhu yace au yadhunna ahaduna dhanna su'in faqad yakunu al-khadimu bari'an tayyi kuma wani abu ya faru ya zama yaron yana da gaskiya wa man yata'amalu ma'ahu la yadbatul umura kai ne baka tantance abubuwanka ba thumma qad tuhaddisuhu nafsuhu yawman fayaqulu la'allahu akhadha sai ka dinga tunanin ko ya ɗauka maka kuɗi da Allahu saraka ko ya yi sata li kaunihi la yadbatul umura saboda baka tantance abubuwanka wa an salman daga salman al-farisi radiyallahu anhu kala inni la uddu al waqa ala khadimi makhafata dhanni yace ina kirga al uraq afwan al uraq wato a a wato ina ina idan nan ba su kasusuwa shine al uraq wato jam'i ne na arak huwa al'azumu allazi ukhidha minhu aktharu lahami kashi kama a ce tantakwashi kuna makamanci haka yace to ina kirga shi ina yake su ai za zai tuhu qit'an min al-lahmi li yusila fa inni a'udduha makhafatan zani na bashi wani nama kashi na kashi ko nama na ce ya kai ya delivering to sai na kirga guda nawa ne kuma sai na tabbatar mutanen sun sa hannu cewa guda kaza suka karba dan tsoron kar na muna ta mai zato walil miqdam wannan asali yana cikin al'adabul mufrad a lamba hadisi na 168 wa anil miqdam radiyallahu anhu qala sami'tu nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma at'amta nafsaka fa huwa sadaqatun abinda ka ciyar da kanka to sadaka kai wa kanka amma at'amta waladaka wa zawjataka wa khadimaka fa huwa sadaqatun hakanan wanda ka ci da danka ko matarka ko yaron gidanka duka zaka samu ladan sadaka ai idza qasada bin nafaqati alaihim talaba thawabi idan kana ci da su da nufin kana neman lada a wurin Allah wa hatasabal ajra inda Allah kai sa ran samu lada a wurin Allah subhanahu wataala fa bi hadhihi niyya takunu sadaqatan gurgurdan wannan niyya kai sadaka fa fil hadisi yaqulu sallallahu alaihi wasallam saboda annabi yana cewa cikin hadisin bukhari da muslim innamal a'malu bin niyyati ayyuka ana musu hukunci ne gwargwadon niyyar su wa inna mali kullum ri'in manawa kuma kowane mutum yana samun lada ne gwargwadon abin da ya nufata wa amma idza lam takun niyyatun niyyatu ihtisabil ajri wa thawabi inda Allah azza wa jalla fa innahu biha yasqutu alwajibu wa tabra'u dhimma mutum ya ci da kansa ci da iyalansa amma a cikin niyyarsa bai sa ran samun lada bai yi dan ibada ba to kawai abin da ya shine ya biya haƙƙin da ke kansa amma babu lada amma nailul ajri was sawab fala yakunu illa bi ihtisabil ajri ba a samun lada sai abin da aka yi niyyar lada wali hadha jaa at-tasrihu bi hadha al-qaid fi ba'd al-ahadith shi yasa wasu hadisan suka zo karara da wannan kaidin kamar fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin riwayat Bukhari da Muslim da yace innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa idan mutum ya ciyar da iyalansa wani abinci yana mai sa ran samun lada wurin Allah to za a bashi ladan sadaka wannan hadisi na cikin Bukhari lamba ta 5351 da Muslim lamba 1000 da lamba 2. Ai ya tasibu wa inda Allah tabaraka wa ta'ala ajran wa thawaban. Wato yana sa ran samun lada a wurin Allah Ubangiji fa idza anfaqa ala man talzamuhu nafaqatuhum wa huwa yahtasibu nafaqatahu inda Allah tabaraka wa ta'ala kutibat lahu sadaqatan wa usiba alaiha thawabal mutasaddiqina. Idan ya rubuta ya afwan idan ya ciyar da nufin samun lada za a rubuta mashi a matsayin sadaka kuma a bashi ladan masu sadaka. Wa ma qauluhu da kuma faɗin sa da yace ma at'amta nafsaka fa huwa sadaka wa ma at'amta waladaka wa zawjataka wa khadamaka fa huwa sadaka. Abinda ka ci da kanka sadaka, abinda ka ci da iyalanka ko ɗanka ko hadiminka. Yace ta'ammal azimal manni. Kalli girman wannan baiwa ta Allah wa wasi a fadlillahi da falalar Allah mai faɗi tabaraka wa ta'ala. Manna alaika bi ta'ami wal mal. Shi baka baiwa kyauta ce sadaka ce dukiyarsa ce Allah ya baka ka sai abincin. Su mai za a khasta ta'aman sannan ka ɗauki abinci tashtahi wanda kake kwaɗayi wa sharaban da abin sha tataju ilai da kake bukata wa ta'imtahu ka ci ta tasibu ajrahu inda Allah. azza wa jalla ka ci dan neman lada wurin Allah kutiba laka sadaqatan sai a rubuta maka kuma sadaka tu'jaru fiha a baka lada ajral mutasaddiqina irin ladan masu sadaka wannan baiwa ce daga Allah da falalarsa ولهذا فنية الصالحة شأنها عظيم saboda haka niyya mai kyau al'amarinta mai girma ne wa fiya barakatun la ya'lamuha illa Allah ko ta albarka a cikin niyya mai kyau Allah kadai san iyakacin ta subhanahu wataala fa inda ma yanwi abdu fi a'malihi wa dukhulihi wa khurujihi wa qiyamihi wa qu'udihi wa aklihi wa sharabihi wa nawmihi wa ta'amuli ma khadamihi wa ummalihi kullu dhalika yatasibu inda Allah idan bawa yana aikata ayyuka da shige da ficensa da miƙewarsa da zamansa da cinsa da shansa da baccinsa da farkawarsa da mu'amalarsa da ma'aikatansa duk wannan in kana yi da kyakkyawan niyya kana bin tsarin shari'a kana neman ladan wurin Allah fa inda idin tatabaddalu al'adati ila ibadat inda tatabaddalu al'adatu a lokacin waɗannan abubuwa na yau da kullum sai su juya zuwa ga ibada wa yu'jaru alaiha al'abdu wa yusab sai kuma a baka lada kai bawa Allah ya baka lada akan wannan abin da kai wanda asali mu'amala ce ta yau da kullum sai a baka lada a kai saboda sai mu dage wajen kyautata mu'amalolinmu da kuma kyautata niyoyinmu Allah zai bamu lada mai yawa insha Allah za mu dakata a haka saboda ƙwarewar lokaci sai mun haɗu a darasi na gaba wanda zai mana 26 insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah